دعا بدعوته وسنة بدعته إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله da shida ga watan Muharram watan farko a shekara ta dubu da dari hudu da ashirin da daya bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda kuma shi ne yammaci na talatin ne ko karshen farkon watan talatin kenan ga watan Bature watan hudu a shekara ta dubu biyu miladiyya dan ci gaba da karatun littafin mai albarka bulugul maram min adillatil ahkam wannan kuma shi ne darasi na saba'in da shida idan ba a manta ba darasin da muka tsaya kan sa babul musaqati wal ijara shine karshen abin da muka tsaya ko yau kuma za mu tashi babu ihya'il mawati babu ihya'il mawati babin da yake magana dangane da rayar da kasa babin da yake magana dangane da rayar da kasa da take matacciya idan an ce al-mawati suna nufin al'ardu lati lam tu'ammar kasar da ba a riga an rayar da ita ba ta fuskar noma ko ta fuskar haka rijiya a cikin ta ko ta fuskar fito da ma'adanan da ke ciki dajin Allah ne gashi nan azube an kyale shi ba a amfana da shi shin ya halatta in saka tafila in je in sare itatuwan wannan daji in shafi inda na ga dama in kewaye dai in yi gona ko dai in yi gidan biredi ko dai in yi wata masana'anta in rayar da kasar a madadin a barta haka a mace ba amfanuwa da ita ko bai halatta ba in har zan yi yaya zan yi in yi sai na mai nemi izini wurin gwamnati ko ba sai na nemi izini ba gwamnati ce za ta bani ko ni zan yi sauka da kaina shi da abin da za mu karanta yau cikin wannan babu ina fatan kun fahimta babu ihya'il mawati babin da yake magana dangane da ihya'il mawat rayar da abin da ya shafi kasa malaki an urwata an aisha radiyallahu anha أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من عمر أرضا ليست لأهل فهو أحق بها من عمر أرض من عمر أرضا ليست لأهل فهو أحق بها وانا حديثي أن كربو دقا عروة ابن الزبير ابن الأوام دقا عائشة كما الله شكاري دا أقريتا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال للي من ذن الله قيرا دا أمسن الله ثبت بريشياتي من عمر أرضا wanda duk ya rayar da wata ƙasa wanda duk ya rayar da wani daji laysat li ahadin wanda ba mallakar kowa bane wannan dajin فهو أحق بها تشي يقشن تنتر وانا انكسر شيني زي تقبل من لكرتا ina fata an fahimta daji ne sai ka je ka samu kawai sai ka sare shi sai ka fitar kai wata alama da za ta nuna ka rayar da shi to shikenan ya zama mallakar ka to malamai sukan kawo ababen da ake iya rayar da kasa da su aka ce dukan wanda ya je ya sami itace ko sabara ko kaba sai ya sassabe wuri bayan ko kafin ya sassabe ma mallakar kowa bane ba duk iya ko yadi nawa ko mita nawa ne ya sassabe to wannan sassaben da ya zama shine certificate din mallakarsa a musulunci wannan wuri ya zama nashi ko kuma a'a wuri ne mai girma da ya je ya samu sai ya shaci fatin wuri bai sassabe wannan wato ainihin gini ba amma me yayi sai ya haka rijiya a tsakiyar filin haka rijiya a tsakiyar wajen ya nuna cewa lallai yana bukatar ya raya wannan waje kenan ya yi noma don haka wannan wuri shi ma ya zama mallakarka ko kuma a'a kusa da wajen akwai gulbi ko akwai rafi akwai dam madatsar ruwa da gwamnati ta yi ga kuma daji can ba kowa a wajen ba wanda ya saru wajen sai ya zo ya yi magudanar ruwa daga bakin dam nan ya ja ruwa ya ja ruwa ya fitar ya kai shi daidai wancan kasar to wannan jan ruwan da ya kai shi wannan wuri ya mallaka marasa daidai wannan wurin da ya ja ruwan to dai wannan duk ɗaya ce daga cikin hanyoyin rayar da ƙasa ko dai ya kasance mutum ya haƙa rijiya don yana son ya yi noman rani ko ya kasance a ga mutum ya yi sassabe ya sassare itatuwa domin yana son ki da ya wata masana'anta a wajen ko a ga mutum ainihin wato ya zo ya baza taki a waje ya zuba taki kaga alamar zai mai kenan noma sai dai wurin da ya zuba takin nan ya zama mallakarsa a ka'idar musulunci shi ne mai wannan wurin kasa ta Allah ce shi bawa ne na Allah da ya zo himmata wajen gyara ta shi kenan ya ba kyale ta haka mace ba tare da amfani da ita ba daji nawa ne dajin Allah da ake kyale ta haka ba amfani da kuma duk abin da ya sassafo a wajen na abin da ya shafi ma'adar asali ya zama mallakar sa kenan dan manzon Allah ce man man ammara ardan laysat li ahadin fa huwa ahqqu biha duk wanda ya rayar da kasar da ba mallakar kowa ba ce to wannan shine yake cancanta qala urwa urwa yace wa qada bihi umar fi khilafati umar dan khattab ya yi aiki da wannan hadisi ya zartar da wannan ya zarto doka karkashin gwamnatin sa fi khilafatihi lokacin da shi umar din yake matsayin khalifa yace dukkan wanda ya sari dadin Allah ya rayar da shi wannan wuri ya zama mallakarsa ba wanda ya sai kwashi maka ina fata ko fahimta da sharadin wannan wuri bai taɓa wani bai taɓa mallakarsa a tarihi ba domin idan ya zanto wani ya taɓa mallakar gona ce sai ya shekara uku hudu biyar ko shekaru goma bai noma ta ba amma dai an sun ya taɓa mallaka to kai ka zo ka kama ka tsaye wajen ba zai zama naka ba har yanzu wancan yana dan ne mai wurin amma a tarihan ta mu kiyaye wanda ya taɓa mallakar wajen ba mun san shi ba in ma wani ya taɓa mallakar wajen ya mutu waɗanda suka san shi ma sun mutu babu kowa to kai sai ka je ka taru wannan daji shi kenan ya riga ya zama naka to kun ga wannan a musulunci wani salo ne na rabawa mutane ayyuka kare kasance suna zaman kashe wando kare kasance ba su da sana'o'in yi kare kasance ba su da aikin yi kuma musamman raya kasa babban abin da ake raya kasa da shi abin da ya fi muhimmanci ma ya fi ma haƙo ma'adanai muhimmanci shine noma noma shine babban abin da ake raya kasa da shi domin dukkan masana tattalin arzikin kasa sun yi ijma'in cewa ana auna nauyin kasa ne ana nauya ana auna arzikin kasa ne da abin da take nomawa ba da abin da take konawa ba kai idan ka haka kasa ka fito da shi ba abinci bane da ake da shi koda ba amma idan ko noma ne aka yi abin da aka fito da shi mai za a yi shi za a yi wanda shi ne ke gina dan adam ya haɓaka al'umma to shi yasa duk kasar da ya kasance ta dogara da kanta wajen noma abin da za ta ci to za a kirga ta cikin kasashe masu arziki sama da kasar da za a ce ba ta da abin da za ta ci amma ita take baiwa duniya sai ta ya zama shirme ya zama shirme yanzu america tana da fetur amma ba a lissafa cikin kasashe masu arzikin man fetur dan man fetur dinta baya wadatar da kashi ɗaya bisa uku na mutanen america dole sai ta so daga ina daga waje to amma duk da haka ana ana ana auna america a matsayin kasar da tafi kowa arziki a duniya saboda me saboda tana noma abin da take ci haka kuma china tana noma abin da take ci duk da population din na china za ta noma abin da za ta ci ke sa har yanzu a siyasar duniya ta gagar amerika dan amerika ba ta iya sarrafa ta ba dan inda a ce za abin da za ta ci ba za ta iya noma ba har sai ta ciwo alkama a amurka ko a wani wuri to da ta shiga uku dole ne da yanzu amerika ta rushe gwamnatoci a china ko an ci ko an su amma babu yadda za a iya wannan to wannan waɗansu ababe ne da ya kamata jama'unmu ko mu ce al'ummar mu ko gwamnatocinmu su fahimce shi tun daga lokacin da aka saki noma sai muka shiga cikin fatar tattalin arzikin kasa ga fetur din hana ta hakowa kullum amma naira kuma kullum tana yin kasa inda a ce yadda ake hako fetur kuma haka ake noma alkama haka ake noma masara da shinkafa da waye da waye da waye da naira ba ta fada haka irin yadda ta fada kuma a jarraba ta shi sa dukkan kasashen da suka ci gaba suke karfafa manoma amma america yanzu ta zo ta daga gwamnatin obasanjo cewa dukkan wani subsidy dukkan wani tallafi da ake baiwa manoma a zuwa kwaji takin ma an daina takin ma wanda shi ne karshen abin da ake yi amma ita kan america idan za ka kashe naira ɗari a noma gwamnati za ta baka tallafin naira sittin kusan abin za ka ci moriya su kenan sannan kuma idan ka zo ka noma abin da za ka noma din ka zo ka kawo shi kasuwa sannan kuma ita ce za ka saya ta tallata maka shi a kasuwar duniya ta yadda in ma ya fada sai ta rike tana kaso don za ta ajiye dai idan ta kyale abin a hannun ta kila wannan sai ta sa idan bana ka nawa masara tan kaza misali tan ɗari sai ya kasance da kyar da jikin goshi ka zaɓi damar sai da tan ashirin tan tamanin ya maka kwantai shekara mai zuwa za ka yi noma to wancan ma ba zai ba wancan ba zai ba shi kenan sai ka sun shiga cikin hasara to ta goma ce ita ka sai alkamar gaba ɗaya don manoman ka su daina noma da wannan alkamar za ta yi siyasa da shi za ta yi kasashe da shi za ta yi kaza da shi za ta yi kaza da shi za ta yi da abin da za ta yi duk inda ake yunwa sai a dauki wannan alkamar a kai kuma in ma ta yi yawa a kasuwar duniya kuma sai ta saya kuma daga wajen manomanta kuma sai ta zubar a jiki shekara mai zuwa a sake idan ya so ta yi tsadan a sayar yahudanci kenan karka tambaya wai dan mai kawai dan saboda yahudanci da rashin imanin da rashin kalmar shahada a cikin kokon zuciya وعن سيد بن زيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من أحيا أرضا ميتة فهي له wani hadisi an karbo daga daga Sa'id ibn Zaid radiyallahu an an annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga annabi zira da muke tabbata gare shi kana yace man ahya ardan mayyitatan dukkan wanda ya rayar da wata kasa wanda take matacciya mun ce imma ta hanyar sarsabe imma ta hanyar sare itatuwa imma ta hanyar haka rijiya imma ta hanyar aga ya zo ya bawa hol a wajen to an san lallai akwai abin da zai imamu ga ya zo ya tato je sai katon gini a tsakiya to mun riga mun san cewa kil zai yi wani gidan gona ne a wajen ko zai kiwon kaji ko zai kiwon abaki ko zai kiwon da ko ma duk abin da zai yi irin wannan duk gwamnati kan ba su take yi har ma so take gwamnati ke ya kamata gwamnati za ta yi talla a talabijin da rediyo cewa mutane su yi wannan duk inda ka dajin Allah ka tsara dan awala da kasa da abinci amma waɗanda suke mulkin mu ko dai sun fahimta amma sun zanto wakilai ne na Amurka ko kuma ba su fahimta ba jahilai ne bokon da suka yi turanci suka iya amma ba su san hakikanin ilimi ba shi ko turanci koyan yare ne na wani ba shi ne hakikanin ilimi ba don inda zaka sha mamaki sai mai digiri ya fito daga university yana jin turanci ya sai this day ya sai french ya karanta cik ya ji me aka yi a duniya gaba daya sai ya zo yana tafiya sai motar sa kai bakin titi dole zai kira wani jahilin da bai je makaranta ba ya zo bushe masa blog din motar sa ko yayi kaza ko yayi kaza tsakanin wancan da wannan waye da ilimi kaga ba za ka yi da haka bayan boko kuma duk duniyar da ake ci daga wannan haka ake da haka ake auna ilimi din yanzu tana ba su da kimiyya ba su da fasaha rediyon nan sai kaga cewa kila ya tana sai sun sun yi photocopy daga wajen japan microphone sai ga daga can ne waya daga can ne daga tana daga thailand wa ke jin turanci da tana sai ma'aikatan diplomasiya wanda zai wakilci tana daga america ba mu da dinkin duniya amma duk kimiyya din gaba ɗaya da yaran suke karantarwa japan da yaran suke karantarwa har waɗansu daga cikin kasashen larabawa kimiyya ɗin da likitancin da kowace irin mayata da kirkira da yaran suke karantarwa to amma daga lokacin da bature ya ci mu da yake muka fahimci iya yaran shi da ilimi to daga lokacin da muka samu faɗuwa ita kimiyya daban fasaha daban kere-kere daban kuma yare daban basira hangen nesa daban sannan kuma iya yare daban shata duka mun iya yaren turanci kan yan boko mu sun iya wannan to amma ba su kimiyyar mu ba su da yawa waɗanda ake da su kuma kullum suna gudu suna barin ƙasa kullum sai ka ji bararren likitoci a amurka a ingila a ina ne ana tsere da su a bbc ko a amurka a yan najeriya ne amma najeriya ba su da abin da zai rikici kila inda wani zai kankan ba ya ce ni dan jihar bauchi ne bari yanzu zan bauta maka fata da ya zo ma gidan da zan ta hana shi babbar musibar da za ta same shi idan ya zo ina ne gidan da zai zauna ballantana ka ce ɗakin da zai karatu ya haɓaka bincike ballantana ka ce kayan aiki a asibiti ya likita ne ko an mai har haɗa magunguna ne na laboratory ɗin da zai taimaka maka wani tallafi ko su babu ko wani to wannan shi ne da ka tsaye kuma ya kashe wa dole ne sai shugabannin mu sun sake lissafi duk shugaban da yake so al'umma ta alkhairi ya kamata ya sake lissafi rabu da kasa baki daya matsayin ta tarayya ka ce sai ta tsaran sai ta gyaru kai in ta abin da na local gama fara daga karamar hukumar kamar in kai gwamnan jiha ne fara daga state din kuma in kai kuma shi ne ma'aikata fara daga ma'aikatar kuma da gani ka ga irin gyare-gyaren da zaka yi zaka yi gyare-gyare ma sai ba idan kana so amma yaya zaka sa ran gyare-gyare ga mutanen da za su sa miliyan goma ko miliyan sha biyar wajen yakin neman zaɓe don ya hau kujerar gwamna ko don ya sami kaza ko don ya sami kaza ya zo ya zo miliyan goma ko sha biyar ya samu ya ci zaɓe da kyar an zo an rantsar da shi sai ka ce shine zai gyara maka ilimi yana tunanin yaushe waccan miliyan goma sha biyar din zai mai ta kuma ya samu riba ba ruwan shi da ilimin ka ba ruwan shi da kiwon lafiyar ka ba ruwan shi da tsaron kafar ka wannan wata gaskiya ce da zama wajibi mu faɗa wa shugabannin mu sani kuma su jama'a kan sai waye su kuma talakawa nan da ake mulki shi kenan wannan mutumin da yake mulkin su idan ya saci miliyan ɗari idan ya zai ya raba musu dubu ɗari shi kenan kuma ta ka haiwa ne akwai alheri da sarki ayyana da alheri ga haba haba da jama'a ayar da ma je wajen daurin aure ai sai dai sa da kowa ya sha da kai ya gaisa da kowa ya gaisa da iska ke dai wallahi sai mun yi gyara sai mun tashi haikan sai mun san kanmu tukuna kafin mu yi من أحيا أرضا ميتة فهي له رواه الثلاثة وحسنه الترمذي malama hadisi uku suka ruwaito wannan hadisi imam tirmidhi yace hadisun hasanun ne wa qala kuma yace ruya mursalan an ruwaito wannan hadisi a matsayin sa na mursal wato tabi'i yace annabi yace wa huwa kama qala wa ikhtalafa fi sahabihi an yi sabani dangane da shin wani ne sahabin wannan hadisi wanda ya ji shi kai tsaye daga annabi sallallahu alaihi wasallam faqila jabir wadan suka ce jabir ne wakila aisha wadan suka ce aisha kamar yadda yake anan wakila abdullahi ibn umara wadan suka ce abdullahi ibn umar ne war rajihul awwal imam ibn hajar al asqalani ce rajihin zance zance mai rinjaye shine al awwal magana ta farko cewa jabir dan abdullahi shine sahabin wannan hadisi shine ma'anar war rajihul awwal a takaice dai hadisin duk inda zai kawo hadisi ne sahihi Sheikh Nasiruddin Albani ma ya inganta shi cikin littafin Sahihul Jami'us Sagir wa Ziyadatu shine jerin hadisi na 5975 da haka dai hadisi ne inganta وعن ابن عباس أن الكعب بن جسام الليثي أخبره أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا حمى إلا لله ولرسوله رواه البخاري وعنه رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا ضرر ولا ضرار رواه أحمد وابن ماجه وانا حديث عن كربولك عبد الله بن عباس يتي أن الصعب بن جسامة ونمتم من صنع الصعب ابن جسامة الليثي أخبره ya labarta ma shi Abdullahi dan Abbas cewa annan nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qal lalle manzon Allah tsira da mutum Allah tabbata gare shi yace la hima illa lillahi wa rasul rasulihi la hima babu katangance wani yanki na kasa a hana wa sauran jama'a illa lillahi wa rasulihi sai ga Allah da manzon ma'ana kada wani ya iyakance wuri ya ce nashi ne a'a duk wuri mallakar Allah ne sannan wuri yana hannun manzon Allah a matsayin sa na mai farkar da hukuncin Allah a bangasa wannan hadisi me yake nufi abin da wannan hadisi yake nufi wato mai yadda martani game da wata dabi'a da mutanen jahiliya suke a da dukkan wani shugaban kabila mai fin karfi idan an tashi daga nan an tafi ciwo can garin idan je ga waje limshin mai yabanya da ruwa kusa da wajen sai ya zaguri kalansa ko ya diki kalansa sai kalansa ya yi haushi to sai je iyakacin inda haushin karan nan ya je shine iyakacin fadin kasa ta daga nan zuwa inda haushin ya tsaya sai iyakace wajen rakuman su kadai za su kiwo a wajen ko kuma na ku ta gono da yan ba to sai ku biya haya sannan su su kiwo a nan kare ya iyakace waje ke da kiyaye kansa to wannan hukuncin da larabar kan kai a jahiliya ke saboda su mutane da suke rayu cikin sahara suna bibiyan ina ragowar ruwa take ruwa ya kafe a nan gurin su tashi kamar yadda barbar suke yi da su da iyalansu gaba ɗaya su tafi inda suka ji labarin inda ya banya ta rage inda ruwa ya saura kai rage fito idan an je ka gane farin kama wuri kowa na kokarin ya kama kusa da ruwan kowa na kokarin ya yi kaza to kawai sai ka gaban kabila da ya je ya sauka sai da kika rasa da rasa ihu sai ce ya kafi inda kare ya tsaya nan da iya inda kukan sai tsaya mallaka sa kenan sai manzon Allah ya zo ya rushe wanda ya ce lahima kar wanda ya kance wuri yace na ne illa lillahi ba wani hima wuri za a iyakance ya zama mallakar wani illa lillahi sai ga Allah wa rasulihi da kuma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to wannan hadisi bai cika da hadisan baya ba da suke nuna cewa man ahaya arsan mayyitatan fahiya lahu cewa wanda ya raya da kasa abin nan ta zama tashi dan wannan ba raya da ita bai inda ya riga mutane zuwa ya zo wajen yayi rami ko ya zo wajen yayi rijiya ko ya zo wajen ya iyakance da wani abu na shi to wannan babu laifi an yi rigingeniya ne ya riga sauran ya zama mallakarsa amma har kawai ya zo kai da ki rakuminsa ya kara ko dokinsa yi abin nan ya haniniya ko jakinsa ya kuka sai ce ya kasa inda kukan dokin ne kai nan da mallakarsa kaga ai ba ra'ayi da kafare ba wannan cin karfi ne yi to sai manzo Allah ya faɗa wannan hadisi dan ya rushe wancan amma hadisin baya cin karo da hadisan baya waɗanda suke nufi in ka ra'ayi da kafare ta mataka ina fatan kun fahimta lahima illa lillahi wa li rasulihi wato wurin mallakar Allah ne mallakar manzon Allah ne mallakar Allah ne tun da kasa ta tashi kuma mallaka manzo Allah ne ma'ana an danka a hannun sai dai dama zai iya mallaka wanda yake so a matsayin sa na gwamnati a matsayin sa na amir a matsayin sa na shugaba kun gane da kyau shin magana cewa shugaba zai iya baka kasa ko da baka raya ba idan shugaba dama ya ce wuri kaza naka ya zama naka ko bai zama naka ba wannan ina da za mu samu wannan hadisi a nan gaba kaɗan amma wannan hadisi na gaba da ce wa anhu radiyallahu ta'ala anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam لا ضرر ولا ضرار رواه أحمد وابن ماجه وانا حديثي من ذا التي لا ضرر wala dirar ad-darar cuta wanda shine kishiyarsa shine al-intifa ko annafu amfani sai manzo Allah ce la darar babu cuta wala dirar babu cutarwa to waɗannan kalmomi guda biyu malamai sun yi maganganu wajen fayyace ma'anarsu shin ma'anarsu da yake ko daban-daban ce akwai malaman da suke cewa da abdarar da abdirar ma'anarsu daya kamar manzon Allah ya ce la darar wa la dirar li yu'akkid bil jumlati al thaniyati al jumlati al ula dan ya karfafa jumlar farko da ta biyu kun fahimta da kyau ma'ana duk ma'ana dai ce amma akwai malaman da suka ce a kashi biyu idan an ce abdarar wato ka cuci wani kai karan kanka abdirar kuma karama idan an yi maka to sai manzo Allah ce la darara ma'ana bai halatta ka cutar da wani ba wala birara ko bai halatta ka rama ba idan an cuce ka to amma ita wannan fasara idan an dauke ta haka za ta cikin da kodan sunanci na qur'ani kamar yadda Allah ya ce wa in aqamtum fa aqibu bi mithli ma uqimtum bihi wa la in sabartum la huwa khairul sabirin da ko fadin ta ta'ala wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha faman afa wa aslaha fa ajruhu ala Allah innahu la yuhibbu zalimin ولمن انتصر بعد ظلمه فاولئك ما عليهم من سبيل انما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الارض بغير الحق وقت الايه kaga an rubuta ubangiji ta ala yace wa jaza'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha sakamakon cuta cuta kwatan kwatan ta ma'ana duk wanda ya muna maka in ka rama baka yi laifi ba amma sai Allah ya nuna kamar afa wa aslaha dukkan wanda ya afwa ya nemi sulhu fa ajruhu ala Allah to wannan yana da ladan mai girma wajen Allah ina ba an fahimta a idan muka fasara cewa la darar ba za ka cuta ba wala dirar kuma an yi maka ba za ka rama ba kaga ya tukar da wannan ayar kenan haka ya tukar da wani aka mutu ba ake bubi muslima wa ga mutum bihi to da haka sai kan kuma da masu kace a ba wai muna nufin cewa a wannan ma'ana da gobe abin da muke nufi la darar ba za ka cuta ba wala dirara ko bai halatta ba ka rama sama da abin da aka yi maka shi ne abin da ake nufi ba wai ramuwa aka ana ka ba amma ramuwa sama da me abin da aka yi maka mutum ya taka ka sau daya ya halatta ka taka shi taka ta tako kenan wannan babu laifi amma ya taka ka sau daya ka taka shi sau biyu ya zama zirar din kenan suka fassara shi haka to wannan fassara ta biyu kenan akwai fassara ta uku da suke cewa la darara ma'anar da shine babu cutaswa haka wala zirara ma shi ma babu cutaswa amma ma'anar na farko suka ce cuta iri biyu ce akwai wanda za ka cutar da mutum dan kai ka amfani akwai kuma wanda za ka cutar kai baka amfani ba yanzu dan uwanka yana da dukiya a koyi sai ka je ka ɗauke ta kaga ka cuce shi kenan yayin da ka je ka rike dukiyar ka amfana ko baka amfana ba to wannan shine lafar amma birar shine ka cutar da mutum kuma kai baka amfana shi ba dan uwanka ne ke da dukiya a aji sai ka je ka tunna mata wuta ka cutar da shi ko ka cutar da shi ba sannan kai ka amfana to wannan shine zirar ne kenan barar cutar wata akwai amfani cikin ta zirar cutar wata ne babu amfani cikin ta to duk sai manzon Allah ya kore la zarar wala zirar to idan mun fahimci wannan hadisi a wannan ma'ana to sai mu yi tambaya menene alakar wannan hadisi da wannan babi menene ala me yasa ibnu hajar al-asqalani ya kawo wannan hadisi cikin wannan babi na ihya'ul mawat rayar da kasa da take ke kasashiya ko matacciya da ba a amfana da ita shi ne malamai suka ce fikin ibn hajar an kuran abin da yake nufi in dai mutum ya je ya kewaye wuri ya aiwatar da wani abu wanda ake mallakar kasa da shi cikin dangin abin da muka ambata baya ko makamantar kamar ya haƙa rijiya ko ya jawo ruwa ko ya yi sassabe ko ya yi gini a ciki ka zo ka sai kuma za ka kwace masa ya zauna kenan cuta bai halatta ka kira ka kwace masa ba sai ka kwace masa ka cuce shi to kuma mutunci ya rushe ne cutar ba ina ba ta amfani haka kuma kai idan wannan rayar da kasa ai idan ba ka san ka ka samu gona ka tsira ka mai da kasa ya zama bakin wani kenan ya zama bakin kenan kai wa wani to wannan shine da alaƙa da wannan ma'ana dai bai halatta wani su so wanda cikin nan kamar wasu وله من حديث ابي سعيد مثله وهو في الموطا مرسل yana da kwatankwacin wannan hadisi amma ta hanyar riwayar Abu Sa'id misluhu kwatankwacin wannan wanda aka ambata baya wa huwa fil muwatta yana cikin riwayar muwatta yana cikin littafin muwatta ne Imam Malik sai dai kuma ya zo ne hadisi mursal daga cikin shi wannan hadisi sai yi ne la zarra wa la zarra yawa daga cikin malamai suna ba shi fadi sosai cikin ma'ana dan yana shiga cikin babuka da dama yana shiga cikin ibadat yana shiga cikin mu'amalat yana shiga cikin dukkan tsari na shari'ar musulunci cewa la darar wala dirar musamman idan ka dauke shi a ma'anar cewa da darar da dirar ko ma'ana dai ce illa iya ka an kawo wannan ne dake karfafa wancan wancan wato ka kowane babu zai shiga domin cutarwa dai abu mai cutarwa ƙorarre da cikin shari'a suka ce in za ka bai taka babu ibada lokacin da kake da lafiya da cikin koshin lafiya za ka yi sallah ne a tsaye yayin da rashin lafiya ta kama kwata za ta hana ka tsayawa ba ta kare ta maka ne ka yi zaune a lokacin inda an ce dole sai ka tsaya akwai cutarwa ko babu amma tun da cikin addini la darar ya ka ce zauna idan ka tsaya a zauna ka ce ko ka yi a kwance in ka yi tafiya kuma ka ce ka yi sallah raka a biyu in kana azumin rashin lafiya ta kama ka ce kuma ka ci abinci idan ka yi aikin hajji kuma ka lafarwa ka ce kaza to kaga an kore dukkan wani dangin cutarwa cikin addini kuma cikin mu'amala kai mai saye ba a yi daka cuci mai sayarwa ba kai mai sayarwa ba a yi daka abin nan ba suka ce ko ka duba cikin fadin shari'a musulunci inda ta kore aka ce ko da mutum ne ya yake kan kai hukuncin sa shine kisa to bai halatta kai ba kai masa kisa da karin wani abu ya zama cutarwa shi yasa annabi ce zaka tutu fa'atinu alqitlata ko ya zaza ba ku fa'atinu azziba ya halatta ka kama rago kai ka kina an halatta maka to amma ka zo da wuka mara kai da yin kudin nan kai tayi ka ji wa rago rauni kafin ka yanka shi ya zama cutarwa ke wanda wannan cutarwa ita ta an kore cikin addini la barka wala zura ma'ana da cikin abubuwa masu faɗi cikin addini duk abinda wani mai karamin fahimta yake tsammanin cutarwa ne cikin dokokin Allah idan da zai samu bayani wurin malaman da suka san addini sai ga cewa babu cutarwa ce ga ta shari'a da kyau ana na eh mm Lauta ka'ida dama suke bayar da wurin tun da dai daji ne wanda bawon da yake zama. Sai ka sake nema kai. An yadda cewa gwamnati na iya mallakar wurare. Na iya mallakar wurare. Ko da yake waɗansu daga cikin malamai suna ganin cewa za a yi mallakar wannan din ne in ya zanto kusa da gari amma dajin Allah can nesa wannan bai kamata a ji a hukunta mutane da abin da aka dama ba. sai dai kisa da ke faruwa idan an bar abu kara su dai kila wani na iya zuwa ya kanka ne wuri mai amfani kuma shi ya ki rayar da shi to shi yasa kuma yana ba kwai tsari a cikin cikin dokokin shari'a musulunci ita gwamnati idan za ta raba dazuka ko za ta raba gwamnati to sai ta raba bisa tsari na adalci dan dukkan gwamnati mu abin da yake damun mutanen mu ji da fawa din hannu shine ke damun kawai shi mai mulki ne ne abin da ya ga dama ko da abin ya dace ko da bai dace ba wani lokaci bambanci da iya siyasa suna sai hana a yi maka adalci ya kamata a yi maka kaza amma ba ka tare da mu ko ku ne so a ba tare da ku ko ka tafi zuciya billahi muktar ya kamata a yi kaza ka tantance amma ba ka tare da su wani to kaga wannan shine abin da yake kashe mutane a Afirka gaba daya wannan ballagar siyasar da ake ta jahiliya wadda ba ta da manufa wadda ba ta da asali ko a cikin Qur'ani ko a cikin kundin demokarasiya ba ta da matsayi wannan shi ke abin nan amma idan wani za ta yi tsari da bisa ga cewa ga wuri an ware shi duk wanda yake da karfin nomawa sai ya zo su za su je su ga wurin su ga kimar wajen su ga fadin eka nawa ce wani karfi mutum ke bukata kafin ya noma menene tallafin da gwamnati za ta bayar menene karfin jarin shi wanda zai noma da iya wata sai a bashi kowa daidai karfin sa a makon mai karamin karfi ya bashi babban wuri ya kasa yi ko mai babban abu a je a bashi dan karamin wuri wanda kila karamin project zai wanda bai kai ɗaya bisa ukun kudin sa ba to duk wannan ba za a samu cigaba ba in dai gwamnati za ta tsara bisa ga adalci ta raba wa mutane wuraren da su yi noma bisa ga adalci wannan babu laifi ga shari'a za mu zo nan gaba ga wani hadisi da ya ishara zuwa ga wannan amma abin da ke jin tsoro shine zalunci abin da ke jin tsoro shine zalunci kuma idan mutum yana da masaniya cewa karamar hukuma ta raba mana gonaki bana amma da ma kowane mutum an ba shi yarjejeniya ne zai zama wannan shekara shekara mai zuwa ta ya sake rubuta ta kaya ne ma to wannan babu likaga dama ya riga an ba shi bisa ga ka'ida kenan ya riga ya san wannan وعليكم السلام me za ta rufe ita gwamnati lokacin da ta nemi eh to idan maslahar gini ta kawo haka bai da zai idan wuri ya zama cikin gari wurin ka ga cewa amfanin da za a yi da wannan filin ya fi amfanin noman da za ka yi dan noma din yana da musayar wurare da za a iya ba ka a yi noman sama da wanda ake a nan wurin a wannan abin da kuma za su yi a wajen kila ba za a ce a kai shi daji ya dace ba sai a nan za a yi shi ba nan gudanar wannan tsari da ba dole za a biya mutum biya aika kuma ba a tashe shi ba ba ce za a yi wa mutum ko da tsarin gwamnati za a biya mutum biya nawa ne za a ce a awan titi ya biyo ta kan gidan mutum kuma a biya shi biya ko ya biyo ta kan mutum a biya shi biya a tsarin akwai yana biya mutum biya kaga ba ka shi ba wani azzalon ma'aikaci da yake kudin yana bukatun kai ku yi kashi mara ba kai da shi karfi da yaji dole sai ya ba fashi to irin wannan kana ganin cewa akwai zalunci وعن ثمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أحاط حائطا على أرض فهي له رواه أبو داود وصححه ابن الجارود وانا حديثي أنك كون إذا ثمرة ابن جندب الله تقال الدليل yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace man ahata ha'iban wanda ya kewaye wata gona fili ne na Allah a daji sai ka je ka kewaye shi da katanga ko kai kan ka sa wata waya ka zaka yi shi ko da wani abu duk da duk abin da ka zaka yi shi yace to wani abu ya zama mallakar ka an gane ko fahiya lahu wannan kasa ta zama daji mana haka haifan duk wanda ya kewaye wata katanga ala arzin kan wani fuloti ko kan wani fili ko wani daji fahiya lahu wannan wuri ya zama daji wani hadisi abu dawud ya rawaito wa na abdullahi bin mughaffal anna nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala man hafara bi'ran falahu 40 dira'an aslan limasiyati rawahu ibn majah bi isnadin da'if yace an karɓo daga abdullahi bin mughaffal bin mughaffal Allah ya kare ta gare shi man hafara bi'ran dukan wanda ya rayar da wata dukan wanda ya tona rijiya man hafara bi'ran dukan wanda ya haka rijiya falahu 40 dira'an to yana da fadin tsawon zira'i arba'in daga bakin rijin zuwa zira'i arba'in nashi ne asanan limaki tihi ya mayar da shi garke limaki tihi na dabbobinsa saboda ya ya samu shayar da dabbobinsa ko da bakin rijin ba sai ya ɗauki ruwa ya kai nesa wanda fito ana magana idan rijiyar a dajin Allah ne gare kai ta amma da kai rijiya a gidanka ko cikin furusun da za a kallaka ka ne kai rijiya wannan haka za a iya gaskiya da zira'i arba'in ba ko ina na kare da ba amma daji ne kake akwai wahalar ruwa kuma kuma ke ya kana da yawa sai ka tutuni da hankali kenan kowa ya san ka haka ne saboda dabbobin ka to amma ba kai dan adalcin musulunci ruwa ba a ruwa dan kashin baya rayuwa ne idan kai ruwa zaka kashin ka da yawa to sai shari'a ta baka daga bakin rijiyar zuwa zira'i arba'in wannan din naka ne kai garke kuma a wajen ta yadda in ka tashi da dabbobin ka ga sai ka tayar ne sannan sauran da za su samu wannan adalcin da aka maka shine sai ka hada kowa tayarwa kafin kowa ya samu abin da rike kuma kai adalcin da aka wasa kuma ba a halatta da hana su ba ina ba za mu wannan hadisi yace rawa ibn majah bi sanadin da'if ibn majah ya rawaito da sanadin da'if ne kai bai sa ya zama da'if yace madaruhu ala isma'il bin muslim al-makki kana kathir al-ikhtilat hadisin yakan kai ya komo ne bisa da marwaicin da ake kira Ismail ibn Muslim al-Makki wa kana kafir al-ikhtilaf mutum ne da ya samu rudun kokolwa bayan ya riga ya manyanta sai ya zanta kokolwa shi ba ta bashi sako daidai abin da ya haddace da ba zai rikita shi da wani abin ya hargitsa shi da wani lakin lahu shawahidu ala abi hurairah sai dai hadisin yana da hadisan da ke masa shaidu da suke karfafa shi ana abi hurairah daga abu hurairah inda Ahmad a wurin imam a cikin musulun ne kama Ahmad bin Hanbal وعن سعيد بن المسيب مرسلا هكذا سعيد بن المسيب مرسلا وتحديث مرسل عند الدار القطني او عند الدار القطني وعند الحاكم مرسولا يا زو اكن حاكم ما مستدرك الحاكم موصولا دخل في تمام با مرسل با وقد يقوي بعضه بعضا كاشف صناعية كوكتاج da aka yi na sadar labani sai hadisi ne da ko dai yaya ta kaka kawo la yake da an darajar hasan yana na magana na hadisi hasan ma'ana za a iya kasance da cikin وعن القمة بن وائل عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أقطعه أرضا بحضر موت رواه أبو داود والترمذي وصححه ابن ماجه عن كربو حديث لك القمة بن وائل عن أبيه شكرا جبابنسا أن النبي صلى الله عليه وسلم من دخل صلى الله عليه وسلم أقطعه أرضا بحضر موت maza Allah ya ya ya yanka masa wata kasa ya yanka masa wata gona fi Hadramaut a garin Hadramaut a cikin kasar Yemen manzo Allah ya ce wannan wuri na baka kada manzon Allah shine amir shi ne shugaban gwamnati gaba daya a ce gwamnati na iya baka mai fili kenan da dai kawai rigimar da ta yara hannu lokacin to gwamnati da mutum fiye da manzon Allah ba ya zuka ba da su da wannan kuma ta yi kai wadansu kasurori na rayuwa sun sa kuna suka tare kuma an yi yadda kasa an yi irin wannan tsarin haka da ake da kuma irin wannan yanayin dole ka rike izinin gwamnati har yanzu lokacin da za a samu musulunci to gwamnati sai ta kasa musulunci to kuma idan aka kafa zai kan mutunci ko zai tafi kan tsari kenan wanda babu zalunci cikin sa wanda dukkan mulkin da bada Allah ba sai ka samu cikin kin zalunci kamar yadda muke gani yanzu ko da ma cikin musulmi ne sai ka samu wato dukkan din ne zai sa ai zalunci ba wai dan su musulman suna kan zalunci ba amma sun riga sun ce za ka tafi aiki da kaza kaga abin kuma da aka tsara ko ba mai kyau bane ba to kuma kace ta tafi akan wannan tsarin da da aka ba abin da zai inganta rayuwar mutane sama da ake mutane na yin aiki da shari'ar Allah ban kasa hukunce hukuncin Allah ke zartar da mutum Allah ji ba mu gaban kasa Allah kuma ya gane da shugabanni da gwamnonin mu su gane su gaggau su tabbatar da shari'ar nan dai kowa ya su su huta mu mu huta amma ba haka ba kaga su da huta mu ba za mu huta ba ba za mu huta ba za mu yi ta surutu da takaki ko ba haka ba dan tana daukan wa'azin da ake cewa surutu yayi yawa to sai shari'ar mana sai su huta kuma mu huta وانا حديث رواه ابو داود والترمذي وصححه ابن حبان وعن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه واله وسلم اقطع الزبير حضر فرسه فاجر الفرس حتى قام ثم رمى بصوته فقال اعطوه حيث بلغ الصوت رواه ابو داود وفيه ساق وانا حديثي انكر بودك عبد الله بن عمر الله تكاري دا yace annan nabi sallallahu alaihi wa sallam hatta az-zubair hudra farsihi manzo Allah sallam ya yanka wa zubair kasa fadin da shine hudra farsihi iyakacin tumben dokinsa idan doki aka tukano da shi a guji wato idan an dana zabin sa ba daga wannan hawa ba to irin gudun da zai daga inda za a koro zuwa inda zai zai yi wannan tumben fatan wurin manzo Allah ya bai ina ba da kuma ita fa ajar fa sai ko su kwano doki ka abu shi Zubair kenan hatta kama har sai da duk da ya kan gafa kunsa sun marama bi sauti daga nan kuma sai manzo Allah ya sake daukan bulala sai ya jika da ita fa kala sai ce a tuhu ai kana da saut ku ba shi daidai kin da bulala ta kai a kala maka ya zama kulotin sa ko ya zama kulotin sai dai noma rawahu Abu Dawud wani hadisi Imam Abu Dawud ya rawaito wa fihi dhafun amma cikin sa akwai rauni saboda mai li'annahu min riwayat Abdullah ibn Umar ibn Hafs ibn Asim ibn Umar ibn al-Khattab wa huwa da'if Abdullah dan Umar ba sahabi ba a Abdullah dan Umar shi kuma dan Hafs Hafs din kuma dan Asim sannan Asim dan Umar ibn al-Khattab kada kenan shi tabi'i tabi'i ne kenan ko kuma da'if mutum ne wanda yake da'if a babin hadisi wa kadar al-Bukhari wa Muslim wa Anas ma bint Abi Bakr qalat بخاري ده مثل سرور ده حديث ده قاعد واحد تابع مثلا قال تكي كنت انقل النوى من ارض الزبير التي اتبعه النبي صلى الله عليه واله وسلم على راسي عن ذلك وهو مني على ثلثي فرسخ وفي البخاري انها كانت من ارض بني النضير wato ita kuma bin tabi baka take kun an kulun nawa da ka tace ina dauko abincin dabbobi min ardu zubair daga kullun zubair mijina allati asbahu annabi sallallahu alaihi wasallam wanda annabi ne ya bace ta wato ko da mutum hadisin an kabe yanzu ku ba ku cewa an haka yana cikin bukhari da muslim ga zubair bin awwa annabi ya bashi ne wani yana da sai ya je ka noma kuma da Allah ka ga yana cikin mutum ma wanda idan ka sani sai baka wuri mai yawan ya kai shi ka saboda in ka noma da baka da abin da ya kamata ka su musu bayan kai in ka noma da baka da zaka ci yawan noman ya ba ka zara to da ka wato manzo Allah ne yanka masa wannan kasa ina na kasance ina ɗauko wannan abincin da kobi halara asi ta ce a karan kai na nake ɗauko shi ba a wani gida abu bakar sadi yanzu yau waɗansu hakan su yi wa kamar su jiki na kai matar sun kai girki ta kaza kai ta kai kasance ba nan kai komai kai komai kai kai komai yi girki za a yi kai da ake kai kuma da kuma da su kada sun ba su da wasu ta yi girki ma ya yi zani ne ba wasu da wallahi wani jiki da sai ta yi ba sai ba ta kai ta yi nan ga wani suna ɗauko abincin ta abincin da kobi waye ya kai matsayin baban ta yawa duniya waye kai matsayin mijinta duk a duniyar nan gaba baban ta shi ne sai da abu bakar sani ya sanar da izu ma tilkari yace kullu sahibi ila ta bin inna allaha ma'ana manzo Allah ce khairun nas abu bakar illa an yakuna nabiyyan wanda yafi kowa alkhairi akan kaza shine abubakar sai dai annabi ya kai me zaka da hoto na kaza yanzu Allah Allah ka kara nan ka kuma wallahi ka Allah kana sai da hoto na ba zai yi ka zama shaida khairan nasa abubakar ila an yakuna nabiyya wanda yafi kowa alkhairin mutane sai kai na abubakar sai dai wani kan ya zama annabi kaga shine za ka alashin babanka amma da kana kai ko kaya ga ai bijin ta Zubair bin al-Awwam yana cikin mutum ba da aka masa albishir da aljanna manzo Allah ya ce kowane annabi yana da hawariyi wa hawariyi az-Zubair bin al-Awwam yace kowane annabi ana ba shi wani tataccen sahabi ya tsaba da ikhlas kowane annabi ne ba ba wannan yace ina wa hawariyi din shi da Zubair bin al-Awwam shi ne mijinka da haka idan zaki tunda miji ko zaki tana mahaifin ki cikin bukar kun kaza saboda mahaifin ki ɗaya wani kace ko gidan malam ce ko mace ki kaza ne ko kaza kaza ne sai ki tana wannan tarihi sai ki rike ba kowa bace ban miji ballan ki ba wannan shi ya kamata a dinga karantawa da dama daga cikin mata da suke suke su da abin da ya yace na kasance yana dakowa a lara a kaina nake dakowa ba akan dabba ba wa huwa minni ala sulusai farsad yana nan a kaina wannan kayan ala sulusai farsad har kashi biyu bisa uku na farsad wato ala ala kala ta ce dozin kilomita biyar ko na makamancin za ta kai ta ɗauko wannan abin ta zo da shi kaga abin ba karami bane wa an rajulin min as-sahabati radiyallahu anhu qala غزوت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فسمعته يقول الناس شركاء في ثلاثة في الكلج والماء والنار رواه أحمد وأبو داود ورجاله ثقات وانا حديث عن كربوة جوان متنسكين فاقم عند الله صلى الله عليه وسلم قال يتي غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم نافت يأكي تعالى أن المشاهدة مجلس تبكى الحج فسمعته يقول سنجع النبي لكاس يأكي الناس شركاء في ثلاثة متعني سنعين تاريخ إلى الأمر أبو داود bilkala'i cikin abin da shafi ciyawa wal ma'i da ruwa wal nari da wuta to wannan haka wannan riwaya take amma idan ka bi diddigi zaka samu cewa abinda yake sahihi daga bakin annabi ba kalmar annasu ba al muslimuna abin da annabi ce al muslimuna shuraka'u fi salat musulmai suna tarayya da juna ne a cikin al'amura guda uku bai kalai cikin abin da shafi ciyawa والماء da abin da ya shafi ruwa wannan da abin da ya shafi wuta da wannan rike kirki ko da filin kasa naka ne ciyawar da ke wurin bai halatta ba ka kebance dabbobin ka da ita ina ba za a fahimta dole ka bari dabbobin ka su ci kuma na wani wasu su ci ha kuma ko da rijiya ta kace a gonarka ba halatta ka haramta wa mutane ɗiban ruwan rijiyar ka ɗiba daidai ka kasa daga kyale kuma da masu yau ba idan a cikin gidanka take nan ma bai halatta ka haramta wa mutane ɗauka sai dai su mutanen su kiyaye dokar shiga gida ko ba haka ba kar mu zo bayan azahar lokacin hutu kai kar mutum ya zo bayan sallar isha'i lokacin hutun ka ne a gida ba za ka ta maka kada ya zo da azu su bayi kafin ke zuwa rubuta irin kan jirgin kuɗin mai jiya zuwa ruwa gidan a kai wata suna ban yadda ya yi wani ba masu kiwon idan mutum ya kenan ba tsaro kenan amma ya zo da rana ya diba wannan babu laifi wannan abu na farko kenan abu na biyu wannan ya shiga ya diba din ya zanto bai kai matsayin da zai zanto wato hannun babba ba tun da matan ka suna sai dai rijiyar da killace wani wuri wani wanda ɗaya zuwa ya dibi ruwan bai ta gidan ba akwai tsaro sosai da sosai amma idan mata da za su yi kaga za su ɗauke su kai to wannan kawai shi ne amma ya kai ni ba za a ɗebi ruwan gida ba ni ba za a ɗebi ruwan kwana ba ni na ɗebi ruwan ba za a sha ruwan gida na ba wannan bai halaka ba wa dole ne mutane ke tarayya cikin waɗannan al'amura da Allah idan rayuwa an tsara ta da kai shari'a da mutane ke tuka ina ce wannan saboda shi ruwa bayan rayuwa ne na dukkan mutane Allah na kai kullu shay'in hayyin afala yin da su shuka da dabba da dan adam da tsuntsu kowa na bukatar ruwa kai da kara ma da shuka da dabba da dan adam da kwari da tsuntsu da mota kowa na bukatar ruwa kafin yi mutu ruwa to ba sai ya zama abin rayuwa da mutane da wata take da arziki gaba ɗaya makarin da duniya ta koma alma Allah duniya sai da ruwa za ka guda to shi yasa idan wani karka da ruwa yayi ba baki sai an zaka da adam kenan wani ba sai ne kuma za a ce da zaka kire da musulmi gida yake da kake da muslimuna su sai dai a ba su saboda amma ba da saboda suna da hakki irin da musulmi ke da shi ba a cikin yadda al-muslimu da da aliki kan lafazin al-muslimu na da muhimmanci kwarai lafazin al-muslimu da suke cikin su kanta daga bakin annabi ba lafazin annasu ba an gane ko kaga kuma an ga wannan wannan annar sai suka yi sabanin fassara me ake nufi da annar ma'ana da mutum ya zo gida kai ya zo diban wuta ba ya halaka ka haramta masa me kuma ne ba rubuta garwashin wuta mutum ya kira kai zai dafa girki ko ya halaka sala ai dukkan hankali da ya zama mai rawar da ta kayar wata a sun nasu ya za wani bala da mai dutse da kan sai ya sai shi ga mutane yanda ba a kan da gidan da har kan yi hausa to dan saboda ka ka gyara wa wutar gidan ma ta kafi to kuma ba za su kashe fada abin nan sai su ko mutum ma da su kai mawala ko ya zo da ka buga abin da ka ka ka ba zai samu da a dole za ki ka ka shi daga sai ba na dai wuta dai ita ma wani bangare ne na rayuwa haka Allah ya goranta mana ita cikin Qur'ani a bara'aytu min nar allati a antum an ja'tum kudataha an hada shi sai Allah ya fara amfanin da guda biyu na wajalnaha tazkiratan wa mata'an lil muqim Allah ce mun sun ya kasan to tazkira tana ta ta da mutum mutan lafiya hadisi ya tabbata cikin bukhari cewa ita wannan wuta ta duniya kake kake cikin kasan na zafin mutan lafiya musafirin kenan to sai malamai suke cewa a nan gurin ba wai matafiya ne kadai ke amfanuwa da wuta ba amma amfanin ta ya fi bayyana a wurin su sama da kowa saboda mai matafiya na bukatan wutar da zai tafi dafa guzurin da zai sannan hutun da larabawa sun saba a da a lokacin jahiliya suna da karamci na bako tun fa ba musulunci ɗabi'a su ce girma bako da yanka abinci domin bako da sauransu to wanda suke zaune cikin sahara ma da dare yayi sai su hura wuta amfanin ta shine matafiyi ya ga inda wuta take dan ya zo ne babu ta bashi to shine sai zama mata adil mukuwi ne kenan tana da amfani da mukuwi qur'ani na sauka da abinda halin da suke ciki dan su fahimta sosai amma ba dan wai amfanin ta na takaituwa akan almukuyin almusafirin kadai ba bal na fa shamilul jami'in nas amfanin wuta ya shafe komai da komai to da haka sai wadansu suka fassara cewa abinda ake nufi da annar a nan wurin wato wuta da za a je a ɗiba din nan wadansu suka fassara cewa ba wai wutar ba ake nufi haskenta bai halatta mutum ya rowa da haskenta ba mutum ce da Allah dan hasko wani fitila na gargaje a sai ka haska ba wani bangare ne na wuta ba to Allah ya sa mutane ce tarayya a cikin musa gaba daya dan me wani zai katangance ya hana sauran jama'a wadansu suka ce ba wannan ake magana ba kamar idan aka ce ga ƙasa mun gabatar cikin hadisin baya duk wanda ya rayar da ƙasa ta zama mai tashi sai suka ce to amma a ciki idan akwai sinadarin da ake yin ashana da shi to karka ce naka ne kai kadai ka nemi daidai amfanin ka sauran kuma ka bar jama'a su masu dan kakkafta la kaji idan ka sarrafa ne ta zama ashana sannan kake da ikon sayarwa an fahimta ko ko kuma akwai duwatsu waɗanda suke masu daraja su ma duk ana waɗansu amfani da su din da wajen sinadarin waɗansu haɗa karfana ko wani wuta ko haɗa waɗansu injina musamman a zamanin yau to duk irin waɗannan Allah ya sa maka nasi tarayya a cikin sa gaba ɗaya shine tilkala'i wal ma'i wal na malaka wani hadisi da wahu Abu Dawud da wahu Ahmad wa Abu Dawud rijaluhu thiqatu hadisi dai sahihi amma da lafazin al-muslimun ina ƙara jiki dama shine abin da yake daidai cikin hadisin ba lafazin annasu ba yana da sai mu dakata a nan wurin ko abin da muka faɗa ne dai Allah ya ba da wannan muka kuskure Allah ya mana sai a kira sallah sannan sai mu ansa tambaya ko ya kuri a kira sallah wannan tambaya ta gabata da alaƙa da darasin mu da kai mana hakuri sai mu sa su sun ta kace ka tana mun kafin mu dace sai mu sa ta kace kamar misali mutum ya haka rijiya eh sai ya zama da ba da dama wa mutane suna zuwa su sai ya zama na idan
kan cewa mutum ne ya haɗa rijiya a gidansa mutane sukan zo su ɗebi ruwa bai hana su ba to amma wani lokaci sai bukatun gidansa su taso mutanen gidansa na son ruwa to yadda na wanda ke zuwa su bula'i sai a ce na gidansa su ma sai sun zan- sun bula'i wannan an zalunce su haka yau shi ne mai haƙa rijiya yana da cikakken haƙƙi na sai ya ɗeba daidai bukatarsa sannan sai baro jama'a in mutane suka masa ka sun zalunce shi kamar yadda shi in ya ɗiba daidai bukatarsa kuma ya sanya kwaɗo ya rufe rijiya sai ce ba za ka karɓa ya zalunce mutane a musulunci aka gane haka la barra wala dirar za mu ƙara fahimtar haka da wani abinda ko ba daidai ke dari bisa dari daidai da wannan ba amma ya yi kama da shi abinda ya tabbata cikin bukhari da muslim na a zubair zubair ibn al-awwam suna makwabtaka shi da wani daga cikin mutanen madina gonakin su suna kusa da juna to idan ruwa ya taho daga makwabin ruwa inda yake tahowa sai ya biyo ta gonar zubair kafin ya je gonar wancan mutumin to tsarin da musulunci ya yi shi ne yayin da ruwan ya taho ya zo gona ta ni ne nake da haƙƙin in fara amfani da shi in yi ban ruwan shuka ta kafin ya je wurinka ina da dama in kare shi in yi amfani da shi in na gama barba sannan in buɗe masa kofa ya wuce ya je wurinka haka ƙa'ida take a musulunci to sai shi wancan mutum ya zo ya kawo ƙarin zubair yana son dole zubair kare kare ruwan nan ya ba shi dama ya zo wajensa sai annabi ya ce a'a zubairu ka dan tare shi idan ka dan zuga gonar ka ba sai kuma ya taru ba sai ka bude masa sai ya wajen ka sa sai wannan mutum ya ce da manzon Allah shin ka ba shi gaskiya ne idan ya zama dan bakon ka da manzon Allah ya haka sai ce abinda ka faɗa kenan kai zubairu idan ruwan ya zo ka tare shi a gonar ka idan ka ji ka shukar ka ma ka tare shi har sai ya taru ya kawo ma alwallanta dan bukatun gobe sannan ka suke je gonar su dan ka da kada annabi ya so ya musu sulhu ya duka masu dan da masu rubuci ne kai ka hakuri da wani bangare ne hakuri da wani bangare bukatar wannan balarabe kan zubairu ya taɓa ruwan nan har sai ya zo wajensa bukatar zubairu ya ɗiba ya bar ruwa kuma ya tara a cikin ramin kula ajiyar ruwa sannan ya saka mawanta to sai annabi ya ce sa tsakiya dan rike yadda zaka daga gonarka amma kanka ce sai ka kara a rami gobe kyale sai je gonar wancan da wancan yake sai annabi ya bashi hakkin su cikakke ina fata kun fahimta da kyau da haka idan mutum yana da rijiya a gidansa ko a gonarsa yana zai amfani da ruwa nan yana da kyau mutane sai masa adalci ya ya ɗaya wani bukatarsa shi in ya gama ɗiban na bukatarsa jama'a su jira ko kuma idan aka zo ko ana layi katika za a iya sa guga guda biyu ko sauran jama'a kuna layi kuna biyu wancan na ɗiba da guga shi kuma ya zo da gugarsa kuna ja shi ya ɗiba da gani sai ya tafiya sa wannan shi ne ka'ida ta sai Allah ba na to sai idan yana magana cewa tun da an yi maganar ba a ruwan ruka ko to sai ba ya sauka a waje shi kuma ake boka ne da dalilin ta ce wani kansa ya sa turaren wuta irin nasu na boka ya na kiran aljanu sai da bi mata gidansu ba su da rufin wuta sai suka hana shi suna da laifi ko su ba shi kula kwai zai yi amfani da zojen bokancinsa cikin dare sai suka hana shi sun yi laifi wannan hana shi shi ne ibada a irin wannan lokacin saboda lokaci ya ce wala ta'awunu alal ismi wal udwan yanzu ko da ruwa da aka sai halatta ka ba mutum sai kake da tabbacin wani zo zai ɗebi ruwa ya je ya kunun zaki kaga ba za ka hana shi ba wani zai ɗebi ruwa ya je ya wanka ba za ka hana shi ba wani zai ɗebi ruwa ya kai amfanin gida ba za ka hana shi ba wani zai ɗebi ruwa ya je ya gurguzu za ka ba shi dama ba za ka ba shi dama da idan ka ba shi dama an yi ta ta'awun da su gurguzu ina fata ku yi wato kaga game wani wani hadisi daban kuma dole wajen mu'amala ta yau da gobe sai mu ya sauran hadisai da mu gina kan musu- kan ka'idoji na shari'a kan mu fita da cikin ka'idar shari'a ke wa alaikum salam eh ka sayar wa kirista fili ka kana da tabbacin church za su yi bi halatta ba in ya zama ka auna halittu da ruwan in gwamnati ta musulunci ma ita ma ba za ta bace ba bai halatta ba ta wasu bai halatta ba ta wasu ne gwamnatin musulunci duk waɗansu sha'air na shirka da kafirci ba a san a bayyana su a daidai in wanda za ta ba su tunda su ma yan jiha ne sai a kai su can bayan da gindin wani dutse zai su ta arnacin su a can da su da dutse kan titi na gari wanda yake maganar gari daga coci yana halararka a wani raunar musulunci da raunin rauni na al'ummar musulunci da kawo raunin ilimi wannan kuma daban cewa an ba su bayan gari don su je su yi coci daban suna tara makamai kuma a cikin sa wannan wani abu ne daban a cikin garin ma ba sa tarawa a cikin gidajen su ma ba sa tarawa ita damar ba su coci ba ita ce tun da cewa an ba su lasisi na tara makamai sai dai su ma'aikatan da suke bincike ne a nan gudan ake samun rauni kai musulmi za a iya binka je a bin diddigi bindigar ka sai kana da lasisi amma ba za a ba arne a je a bin diddigi bindigar sai na da lasisi kai musulmi idan kana da bindiga dan uwanka musulmi ne zai fara zuwa ya tona asirin ka ya fallasa ka cewa wannan da bindiga wani lokacin saboda wata wani lokacin masoyinka ne amma wawan masoyi da yawa masoyi yana kaunar ka kuma ya ga ka kyauta sai kana ba labari ka ai wani alhamdulillah yana da shiri ai yana da kaza yana da kaza kaga ba da ne cutar da kai yake ba amma wauta ce abin da yake faɗa wauta ce to anan kuma dole ne ma'aikatan waɗanda suka musulmi sai sun yi gajen su in ba haka ba yan waɗanda suka kashe yan uwan mu kowa zangon katar kowa ta fa balewa ba haka kwace bindiga wurin su ko daya ba bindiga ɗaya da haka kwace an kyale su suna yawo yadda suka ga dama to da haka kuma kai musulmi dan kai da aikin security ne kawai yan uwanka musulmi suna shiri ko ka je ka tona asirin su wallahi sai Allah ya tona maka asiri a farfajiyar kiyama inda baka tsammanin tonan silili ranar da Allah zai tara na farko da na ƙarshe a lokacin nan za a tona maka asiri sai a ga ta aikin security kuma kai ka zo nan kana yawa musulmai da musulunci security kana zaken asirin su mala'ika na maka security baka sani ba wa inna alaikum la hafizina kiraman katibina ya lamuna ma tafahu ranar tashin kiyama su baka a rubuce ikra a kitabaka kafa bi nafsika al-yawma alaika hasiba cewa lalle rana kaza ga watan kaza na yi tsiya na je wurin darasi kaza na dauki kasar na je wurin wani wa'azi wani malami yayi wa'azi mai zafi na dauki kasar na kai na je na ga wannan shiri wannan motsa jiki na je na kai karasa an kama wani an je gidan wani an yi bincike an ce na da bindiga wallahi sai mutum ya karanta su ne shiga wutar ranar tashin kiyama su suna da addini suna kare mutuncin addinin su da yan uwansu mu kuma sai mu zama wadansu dabbobi gida kuma ai bai kamata mu zama haka ba. kai musulmi kai kamata ka kowa waye ba idan musulmi ya ajiye makami yana fashi da makami ka sani yana ta'addanci wannan ka tona ka ce ma za ka rufa masa asiri kuma nan burin ka yi zalunci ba maganar rufin asiri amma wanda ya ajiye dan ya kare mutuncin kansa dan kar a zo a yi masa ta'addanci dan kar a ci mutuncin sa masa kar a keta mutuncin iyalinsa wannan ya zama wajibi ma in ma bai iya harba ba ka koya masa a matsayin ka na ma'aikacin tsaro da ya iya harba ka koya masa yadda ake harba ka koya masa dabarun tsare ta kuma in ka ji labarin ma za a je bincike ka je ka faɗa masa dan ya kawo da tashi wannan abin da ya kamata musulmi su ke alhamdulillah na samun daidai daidai da yan security waɗanda suna wayewa da ma'aikatan yan sanda wanda suna wayewa da ma'aikatan sojojin da suna wayewa amma da su baya da yawa na haka sai an yi ta musu wazi yau da gobe kuma sai masu ba sai malamai masu wazi sun rinka bi har gidajen yan sanda suna musu wazi wallahi da barikin soja sai sun rinka bi suna musu wazi na ga yan uwa a kudu sun yi wannan kokarin har barikin soja har ina ne suna zuwa dai da kusa maka masallaci su tara ko soja hudu biyar ne sai musu wazi wani abun mamaki wanda ke bai kamata in faɗe su ba kuma kare a takaice ne akwai masu wannan kokarin sosai da sosai da himma a shiga wani abin da ba na
ganin cewa a shi sayin bukari yana da shi ne ma kan gaba
wajen littattafan hadisi cikin kuma hadisi amma ga ibn hadis shi mata shaki matsala ba ma kuma sai aka sama kurkun mara ana ka samu na a ce da yi na ce kaza sai daga kamar lokaci sai ce da yi ne an duba kuma sai a samu sai
wannan ba bakon abu ne ba ilimin hadisi da wani malami ya ce hadisi sahihi ne abu ya bincika ya zama da'ifi ko ce da'ifi ya ce ya bincika ya zama sahihi saboda ta iya waye dogara da sanadi guda daya da hadisin ya zo ta hanyar sa cikin sanadin akwai wanda ba a karɓar ruwa ya sai da'ifantar da hadisin baya da masanar hadisin yana da wani sanadi daban wanda ba da ba wannan ba ya inganta ta hanya kaga shi da ya gina hukunci kan wani abin da ya gani ya faɗa shi da'ifi ne gaskiya ne amma wancan kuma wanda ya bi wancan hanya sahihi ya kuma ya faɗa shi kuma gaskiya ne kamar mutum biyu ne su zo su baka labari ɗaya daga cikin su makarici ne ɗaya daga cikin su kuma ya shahara da gaskiya kaga makarici ya zo baka labari da gare ta ne kuma mai gaskiya zo faɗa mun zan gaskata ko zan gaskata ba illa ya kai da an faɗa kace kai wannan labarin ƙarya ne sai ce me yi dalilin kace kace saboda wani ya faɗa ne ko sai ce gaskiya ne kace saboda me sai ce saboda wani ce eh to lalle ka tunda wani ne ya faɗa lalle kai ma ka yadda da wani ba a samu wannan ko a labaran mu na duniya to to shi ne abin da kake samu a cikin ilimin hadisi ana samu wannan sannan kuma akwai ijtihadi da malami zai iya yin ijtihadi wajen ingantawa ko zai ibanta ya kuskure sauran malamai su ci gyaran sa a wani wurin kuma shine zai ci gyaran su ba su ne za su ci gyaran sa tunda ilimi yana da faɗi shi yasa kullum ilimi abin da ke fama da shi shine karatun da tattaunawa kuma kullum alaka ta tsakanin malami da ke karantarwa da shi da ɗalibai kar ta zanto alaka ta wani mutum da ke tsakanin shi da waɗanda suke ƙasa da shi kamar daidai hawa talatin ba haka ba ne wani malami yana karantar da mu a university ya ce ratar mu da ku dare ɗaya ne shi ne gobe za mu yi lacca da daddare mu bincika mun riga ku sanin wannan abin da kwana nawa da ya sai mu zo mu faɗa muku shi aka wani malami ya faɗa mana a jami'a ya ce bambanci mu da kun tsairan kwana ɗaya ne ya ce to amma abin da yake faruwa shi ne wannan kwana ɗaya ɗaya ɗin tunda ya zama al'ada yau da gobe duk wanda ya kwana ya yi shekara goma yana lecturer a university sai da cewa abin da ya haddace yana da yawa inda ya san ciwon kansa yana bincike ya karantar da kai ka tafi wani ya zo bayan ka ya karantar da shi abin da ya karantar din nan kila ya karantar da shi saboda so dari kaga ya hada cikin kai da ya karantar da kai so da ka je ne kai kokari da kasu jarabawa shi duk karatun cin jarabawa da karfin sa yake shiga haka da karfin sa yake fita ba da karatun cin jarabawa ke duk karatun da zaka yi cin jarabawa dan ko boko mutum yayi dole sai yayi wani karatu na fi sabilillah na cin jarabawa daban na fi sabilillah daban na fahimta dan na cin jarabawa dai da ake yin sa ko dare biyu jibi za a zaku shiga suka fara yau kana kai kana tusa akan zuciyar na karba da karfin tsiya kana matsa mata da safe lokacin da ka tashi kana ta maimaitawa sauran kana duba agogo sauran kaza wani ma da hannu auda ga wasu zai je kofar kafin ya shiga ajin za a dauki jarabawa sai ya tsaya dan duba ya sake duba dan duba ya far far far da ya shiga ya ci sa'a tambaya ta farko sai ga karshen abin da duba sai ma zai rubuta inda za a kai la'asar sannan za a tambaye shi da ba zai ci ba to shi yasa kowane irin karatu kake a duniya bayan kayi wannan na cin jarabawa akwai na fisa bin Allah da zaka yi na sa kai a gida daban wato wannan kana iya yin sa ne lokacin da duka je ka dauko darasi kana bi abin da kuma ce kana sake zuwa ka karo bayanai idan malami ya bada class ka san malamai iri biyu ne ko malami mai mugunta ko wanda bai da mugunta malami mai mugunta kullum zai gina maka kansa ne kullum ya ce kaza ya ce kaza ba zai taɓa faɗa ma inda ya fito ba to ba za ka karu sai ka zauna da shi shekara ba karu sunan littafi ko ɗaya ba to wannan ba wannan irin su suke kashe ilimi ko na boko ko na addini saboda shi shi kadai ne malamin duk ɗaliban shi suka sani idan ya mutu malam ya mutu amma idan zai baka references ba kila abin da ya faɗa ma idan ka je ka duba references sai ka karu da ababai da dama sau dubbai waɗanda bai bai riga ya faɗe su bayan ka ga wanda ya faɗa sai ka karu da wani abu wanda ka ga wani abin ya burge ka a cikin littafin a wadansu bangarori wanda bai riga ya faɗa maka ba to gobe ma faɗa ma karike gobe ma faɗa ma karike wannan sanin references da yayi matakin farko na samun ilimi ke shi ne ba ko muhimmanci da an faɗa ma ka san me zaka nema saboda wanda yaje labrari bai san me zai dauka ba ga maka ba zai kama shi da kansa ina fata kun fahimta saboda haka ko da wani lokaci ana buƙatar himma wurin mai karatu shi yasa ɗalibin da yake da dabara kamar yadda ba global maram ake ba idan mutum yana da dabara sai ya samu kuma shafin sa kenan a sunan salam gobe za mu tashi babu lokaci da ya je yau bayan ya yi muzakarar na yau ya je ya sake duba sharhin subul islam ya fahimci abin da na faɗa da wanda ban faɗa ba wanda a cikin subul islam din ban faɗa ba gashi nan da yawa wani kuma shi ya gaishe wani na kawo masa a wani wuri ya gaishe misali sai kuma ya zo gobe za a yi kaza to za a yi kaza nan gobe farko sai fara bin hadisan nasu sai kuma ya sake mai sharhin su cikin subul islam za a zo karatu ne ya riga ya fahimci wadansa ba bai karasa masa za dan ya kalli hadisin ya ga wannan kalmar ya santa wacce bai santa wacce ta tabo cewa wacce wannan ya san ma'anar ta amma da yake nufi da ita cikin hadisin bai fake manta kafin a zo ya san me yake zuwa malai ya faɗa ya san abin da baya zuwa kafin malai ya faɗa ya sani haka sauran ƙara samu su to irin wannan himar da bazan kaɗan ne daga cikin abokan karatu waɗanda suke da kuma ya ana haka shine zaka samu karatun na ci gaba tsakanin shi mai karantarwa da waɗanda ake karantarwa amma in ba a haka kullum ka zo da bulugul mara an riga an yi kai kabbar Allahu akbar an riga an yi kuma kaje ka aje bulugul maram a gida sai da la'asar ka wala kana sauri ka in lafa yanzu an kusa shiga makaranta dan an yi kuma bulugul maram din nan da an zo idan da za a tambaye ka jiya ina ka saka manta jiya ina ka saka manta wannan duk ina faɗa mana dabaru da hanyoyin da ya kamata mutum ya rinka bi wani in kana da hali bayan ka riga ka zo karatun ka ji komai sai kuma ka sake sai ka sai da karamar rediyon ka kafin kwanta barci kana ji akwai lokacin da zaka ji da ka ka ji da karatu amma ko baka jin gaci to lokacin saurari zai maka amfani kana saurari kana ji kana ji kana ji kana sake tashi kana nan kai sai ka komai duk duk littafin da aka soke da kai so daya an kare soke amma so nan za a soke littafin
darajar kamar ya saura wani misali wani kamar zubair da annabi ce kowace al'umma kowane annabi na da hawari hawariyin sa shine zubair sai ake ganin kamar wannan na nuna fifikon sa akan sauran in ba haka bane ba wato akwai fifiko ta wata bangare akwai fifiko ta dukkan bangarori ina fata mun fahimta yanzu aka iya samun mutum uku ta fuskar wadata wane ya kowa ne ta fuskar ilimi wane ya kowa ne ta fuskar takawa wane ya kowa ne kuma za ka iya samun ɗaya ya fi su ta waɗansa ɓangarori guda biyu ko uku. su kuma sun tara shi ta ɓangarori guda ɗaya ɗaya ɗaya tabbatar da fifiko ta ɓangare ɗaya baya nuna ka fi kusan dukkan ɓangarori kowa ya zai annabi ya ce khairun nas abubakar ne la ya kuna nabi mafi alheri mutane shi ne sai na abubakar tare da haka ya zo ce zuwa da zawam shi ne hawariyi dinsa wannan ikhlasin shine abin da ya bayyana da shi har ya fice saboda sauran sukofi amma a sukofi da yawa kuma abubakar ya fi shi kuma ya yi tarayya da shi cikin ikhlasin ina fatan ka fahimta wannan kenan kamar yadda yace Abu Ubaida shine aminu hadhihi al-umma amintaccen wannan al'umma ma'ana sauran sahabbai duk sun yi tarayya da shi cikin amana sai dai ya dara da dama daga cikin su amma kuma sa aka kuka umar sun dara shi a bangarori masu yawa banda amanar bayan sun yi turmi su zo da shi cikin amana din ina fata ka fahimta to waɗannan waɗannan shi ne za ka yi ki samu haka a cikin abin nan to sai ka ga kamar akwai cin karo da juna nan an ce abu bai da aminu hajjar umma can an ce zubair hawari hajjar umma nan an ce wani kaza nan an ce sakin kamar abin nan to kowanne wannan siffar ce ya fice da ita amma a sauran siffofi an sha kansa an wuce shi ina ba ta ga fahimta na ba wa alaikum salam mun karanta da shi a ce ma'anar da shi ba wani tsari ke ne wannan ba eh
da haka bai san da shi ne
a rajulun minan sahaba wani mutum cikin sahabbai
bayan shi ya yana duba sahabi shi ta yi a ai shi tabi'in an san shi sahabin da kawai ba sani ba duk ko malamai sun gida cewa jahalatu sahaba la tadur li'anna sahabata kulluhum udul cewa baka san sahabin ba wannan baya cutarwa wajen ingancin hadisi domin sahabbai gaba daya adalai ne saboda Allah ya riga ya adalantar da su والسابقون الأولون من الهاجر والأنصار والذين تبعهم بإحسان سيدي رضي الله عنهم وارضى بيقولنا الله يعد خصوصية درس وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز da haka yawancin sahabi ya ce ba bukatan sai ka san sunan shi sai dai kawai ka san sunan dan karin ilimi ka san wani ne amma ba wai dan ba wai dan ka je ka binciko shin yana da kirki ko ba da kirki ba matukar ka tabbatar masa sahaban daga ka gama tabbatar masa da komai kuma da kirki ka gama tabbatar masa da adala ya zama adali kenan
ina ma da abin da ka rabu ne ce ko ta ce ne kuma ne dan me ai shi ibn hajar da ya san tabi'in mai mantuwa ne da zai wannan magana ba in tabi'in mai mantuwa ne sai ya san da hukuncin da tabi'in ne amma ba dan wani sahabin ba ya so da dama sahabi na iya koyi a tabi'in marwaci zai iya koyi sunan wanda ya rubuta hadisi a wurinsa ba dan koyi ba ko dan saboda ya manta sunansa manta sunansa kuma wannan daban manta suna kadai baya inda ya haddace na san hadisi dai shi kenan akwai masu karfin hadisi ta farda cikin malaman hadisi wanda komai sai karshen haddace maka daidai da suna da lokaci da safe ne aka yi abin da yamma ne aka yi abin wani ba zai ce na ga wani lokacin da ya zo gaban manzon Allah yake tambayar shi kaza bai ballon kwallon rigarsa ba har wannan ya haddace wai bai ballon kwallon rigarsa ko ya zo da koreye riga ko ya zo da koreye riga da bakar hula ko wani abu makamancin haka wadansu suna da wannan inaya din wajen diddigin haddace dukkan wadansu ababai da suke da alaka da waqi'a ko hadika amma wannan ba shi ne abin nema ba mutu kana haddace nasin hadisi daidai magana ta kai sai ku yi hakuri da an karanta wannan da ke hannuna guda daya kafin kuma in rufe da wancan wanda ke cewa wai to shawara ce shawara ce ke bayarwa amma tun da shawara ce bari mu je kuma sai mu asana na kafin mu karanta shawara Eh. eh to tunda kasar ne kila mutum baya gani duk bayanin da za a yi wanda yake gani ake fadawa wanda yake kasar zai ji sauti bai san yaya aka yi ba shi sufyan yana siffanta wannan mustalqus sam aljanu da wani ke hawa kan wani wannan ya hau kan wannan har sai kokarin sato maganar mala'iku a sama to shi ne ya siffanta mustalqus sam ya haka sai ya yi ishara da kaf tafin hannun sai haka da fa harrafa at-tahrim shine haka amma da zai haka ya zama basu kenan fa basata haka da shimfidawa shine miƙa hannun da kake dan karɓo wani abu ya zaka samu hannun ka shimfida shi ne amma harrafa haka kuma ka bayar da hannun ka haka an gicce kenan to sai siffanta su fa baddada baina asabi shine haka wato haka suke wani kan wani wani kan wani wani kan wani har zuwa sama wanda ya sato maganar cikin su sai ya faɗa a wannan sai wannan ya faɗa a wannan sai wannan ya faɗa a wannan sai wannan ya faɗa a wannan har a faɗawa na ƙarshen ƙasa wanda shi kuma zai ruga a guje zai faɗa wa bokan cewa mun ji mala'iku a sama sun ce kaza shi kuma bokan sai ya ɗauki wannan kalma guda ɗaya sai dai kafin su faɗa musu wannan kalmar ta gaskiya guda ɗaya sai sun cakuɗa da ƙarya ɗari kamar yadda manzo Allah ya faɗa wannan ke sa wani lokaci ka ji boka ya faɗi magana ta zama gaskiya daga cikin irin abin da aljanu ke satowa ne na maganganun mala'iku da aka yi dace ba a riga an kwace ba har suka zo suka faɗa to amma fa abin da yasa duk da cewa zai yi gaskiya aka haramta zuwa wurinsa saboda wannan ƙarya dari duka dan ba za ka je ba dan neman gaskiya guda ɗaya ka faɗa tekun ƙarya dari ya za ka iya fitowa ka fito kowane ciki kuma kowane irin abu ana haramta shi ne imma don duk gaba ɗayansa sharri ne ko kuma mafi rinjayensa sharri ne kamar yadda ana shar'anta shi ne imma domin duk gaba ɗayansa alkhairi ne ko mafi rinjayensa alkhairi ne ina faɗa an fahimta wato shari'a abin da take kallo wajen haramci ko halacci shine alkhairi imma gaba ɗaya ko rinjaye sharri imma gaba ɗaya ko mai rinjaye duk inda aka samu rinjaye sharri ko da akwai alkhairi a ciki to wannan rinjaye sharri zai sa a haramta abin ba za a ce a halatta da saboda wannan alherin wanda yake bai tafi karaya karya ba ga yadda za ka fahimta da Allah ce ya sa nuna ka nan sabrul maisir kul bihi ma ismun kabirun wa manafi'u lin-nas sai ce wa ismuhuma akbar min nafi kaga ismun kabir wa manafi'u lin-nas ga zunubi mai yawa ga amfani da mutane amma sai yace mai wa ismuhuma akbar min nafi zunubin da ke cikin yafi amfani yawa tunda haka ne mai amfani ke da sai a mata da wannan amfani ke da kuma abin da su da wanda ke da tsirkiya da giya zai samu kuɗi wannan kuɗi ba amfani ba da ba amma haramci da wuta da ke jiransa kuma sharri ne da wannan sharrin da wannan amfani wannan kuɗin jaye ke da ba zai karace wannan karamin alkhairin ba bayan babban sharri na jiran sa to shine abin da kika wahayi da Allah ke yi yake sanar da mala'iku na kullun na abin da ke faruwa ne na rayuwar duniya na yau da gobe shine da ya amma dukkan wahayin da Allah ke turo mala'ika da zuwa ga annabi ba wani aljan da ya sace shi don da zai iya yiwa a sace shi a faɗawa boka to da shi kana ya fitar da al'amur bayan nubuwa wa sha'awaza da sai a kasa bambance tsakanin annabta da su kulle ko ba haka ba annabi ya faɗi kaza a duk ya faɗi kaza sai an rasa waye annabin da cikin waye abin shi yasa duk abin da Allah zai turo mala'ika ta da shi na wahayi ba wani aljan da ya sace a wannan lokacin wannan taurari waɗanda suke aman wuta ba za su ba su dama ba sannan mala'ika jibril karfinsa kuma ya fi karfin a ce wani alƙanyi wa karfin tare da haka kuma da ya rage yake zuwa din ya ce alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada min rasulin fa innahu yasluku min bayni yadayhi wa min qalbihi rasada ubangiji yana sanyawa me yake sanyawa rasat yan zaman jira yan zaman kota kwana min bai ne dai gaba da rikici mala'ika jibril sun wuce gaba kafin ya zo su share hanyar wa min khalfihi da kuma masu kula da bayan kula li ya'lama an qad ablagu risalat rabbik wa ahata bima ladayhim wa ahsa kulli shay'in adada dan ubangiji ya tabbatar sun isar da sakon daidai kuma dama wa haɓa kuma da dai ya sani in za su yi sirri ko ba za su yi sirri duk wannan wannan sabon da yake faɗa maka dan zama ma buwayen mulkin Allah domin shi ilimin sa ya kewaye komai kuma ya san adadin komai saboda haka dukkan wannan da nuna kowa ya saba gidi da gasai ta mulkin sa Allahumma wannan abin da yake cewa da yawa daga cikin yan uwa masu wazi ana ta maganar faɗakarwa kan cewa yan uwa su shiga harkar siyasa don saboda musulmai su sami waɗansu makamai da za su iya wa musulunci gata ta hanyar wannan mukamin nasu kamar yadda ake samu daga waɗansu gwamnatin kasar nan musamman gwamnan zamfara da kuma waɗansu kwamishinoni ko shugabannin ƙananan hukumomi a jihohi daban-daban a wannan sassa na ƙasa waɗanda suke kokarin tabbatar da shari'a musulunci to abin tambaya nan gurin shine yaya musulmi za su za su shiga ne cikin waɗannan jam'iyyun siyasa a gansu sun musulmi a ciki ko kuma wani matakai za a ɗauka domin dai jam'iyyun siyasan ga sanan dai sanannu ne ko pdp ko adp ko ad ko menene da sauransu wato in musulmai za su shiga cikin harkokin siyasa shi da shiga siyasa ai iri biyu ne da mai zaɓe da wanda za a zaɓa akwai na uku ne kuma wanda ba wannan ba in dai siyasar za a yi sosai da sosai wannan su ne yan siyasa su ne wanda za su yi siyasa mai zaɓe da wanda za a zaɓa to da musulmi za su shiga cikin harkokin siyasa irin waɗannan kai da zai ka cikin jam'iyya dumu dumu ka shiga ne imma dan a zaɓe ka ko kuma dan kamar ka nemi tarawa wani magoya baya dan a taro a zaɓuwa wani to wajen shiga cikin jam'iyyun siyasa da sayar da yan takara abin da nake bada shawara ga kungiyoyin mu na addini da ko malaman mu ya kamata a yi dabara mai yaki baya fito da makaman sa gaba daya mutumin da ya shahara a matsayin mutumin kirki ne sai a san duk yadda za a yi a ingiza shi ya shiga wata jam'iyya in ya shiga kuma ya ji yakin neman zaben sa amma yana buƙatar tallafin kuɗi waɗanda su tallafa masa su tallafa masa don ya yi fuska ya mamanne abubuwan sa ko ya kafa takensa ko ma ɗaya mai zai yi to ba da kadai yana daga cikin hikima lokaci guda an nuna gawa daga shi nan soja ne cikin sojojin musulunci zai hau da ya samu mulkin karamar hukuma za a yi kaza za a yi kaza ba lallai da sai an faɗi wannan ba siyasa za mu yi da tactics za mu bi irin da 'yan takarar amurka kasan a amurka dare ɗaya za a iya kada ka jajibe ran za a zaɓe za a iya kada ka ko da ka fi kowa magoya baya ko a watanni tara da suka wuce baya don aka ce ya rage saura kwana biyu da kai kowaye to dole ne malaman islamiyya a zauna da su malaman su yi karantarwa a makarantun mata a zauna da su malaman juma a zauna da su lokaci guda a raba aiki jama'a wani za ka ba ko gida gida ne a ko da mata ne matar wani malami a santa ta shiga nan ta faɗa matan nan gidan wanda ta san su da kuma ta yan uwa ne a faɗa musu wani fa za a zaɓa da an je ga alama kaza ga alama kaza shi za a zaɓa wani za a zaɓa kawai rana kawai a zaman yi cincirin da a wajen zaɓe kawai kuma a wannan lokacin sai kuma waɗansu su shiga cikin harkar jam'iyya su yi tsoro da su su inda za su tsaya kan su damu da zama a yarfata ko mai ne su dai su ne ejan da jam'iyya a gaban su za a kirga kuri'a e baturan zaɓe ya zo ya gaba mutanen da za a yi wasa da hankalinsu ne ko a rena musu hankali ga gemu ga aswaki ga ɗan ƙaramin ƙur'anin ka aljihu an taɓa ka kuɗa ai ya san ba wasa wallahi wallahi ya san ba wasa ya san ba za ya san dole abin da za a yi gaskiya za a yi ma kuɗi da wani kai kai da kula ki amma a kasan nan da za a zama zaben da rashin arziki akwai fasako da dama mutanen ba su yi zaɓe ba suna jira an kafa an gina musu ɗakin da je su jefa ƙuri'a tuni da baturan zaben da ejan din duk ɗan takara ya sai su sun je jini dangulawa suke hannu da kafa da dangulawa kawai a jima ga sun fito dumu dumu hannun su da inki dan da nan baturan zaɓe ya riga an gama sai shi kira an rubuta su daga sun ci kama da ya kasance duk mu da ejan a wajen da yan agajin mu a wajen da waya a wajen wani zai wani ba zai yi ba ba zai taɓa yi ba ba da tura zaba a riga a san kowaye tun ma kafin aje ko ina in na jiha ne an riga an san shi ga an takar mu ko mu abin da muke so ba a yi mana zalunci ko ma kuɗi ba a ce dan mutu zaɓe so muke a yi mana adalci duk kurkun mu a tabbatar mana kuma Allah idan aka baka kuɗi aka ce ka yi dan takar mu to sai ka bar garin nan wallahi da alƙanutu kawai sai ka bar garin nan da tsine maka albarka sai ka bar garin nan a to kaga ne dan bako ne sai ga ya ga duk ahlus sunna wadanda suke ba wasa din sun je wajen sa wanda muke bukata kamar abin dan duk sai saki duk sai saki baturan zakat duk sai saki sun mai akwai wanda za a saya miliyan goma akwai wanda za a saya miliyan biyar akwai wanda za a saya ya danganci jihar da karfinta da ko rashin karfinta wa kun ana kai kaga akwai waɗanda ba za su gyaru ba a can saman nan ka gane ko wallahi sai dai su mutu kawai su wuce waɗansu su taso generation din da ke tasowa za mu bai wa muhimmanci dole dai ya yi sa'incin ya yi satir ya yi zinar ya sha giyar dole zai mutu kullu nafsin za'iqatul maut dole dai zai mutu to mu yi kokarin mu tattali wanda zai ne gurbin sai zanto na gari kar ya zanto ja ya kwado ja ya dauka shi ne aikin mai wa'azi ko da lokaci inda muke gaggawa mu ce sai mun gyara daga nan zuwa shekara haka ake so kowa ba ɗauka ne amma ɗabi'ar gyara ba sa zuwa da irin wannan gaggawa haka za a tafi haka za a tafi an taɓa samun wani ci gaba irin wannan a Najeriya wanda mutum na ke shari'a amma ba zai iya fitowa ya faɗa ya ce yana kin dole sai idan da ya gan mu sai ya danye munafunci a yi shari'a jirgin zai zage shari'a sai ka samu a garin su duk an yi masa fuskacin ba zai iya zuwa kowane daurin aure za a gaice shi ba kai wallahi akwai gwamna daga cikin gwamna na arewa nan ba zan faɗa muku cikin halaye zan faɗa yanzu baya sallar juma'a a garin su sai dai je masallacin kawai can bayan gari kauyen ma ba ɗaya ba yau in ya jancin kawai gobe je wannan amma masallacin juma'a na kokowar gari sun fi karfin su dan ya san za a je da shi ya yi karya shari'an ya yi karya kasan zami zami duk ba karya bace ba to ita karya akwai lokacin da za ta kai ko kai shari'a ko ka soka ba wata magana duk wanda ya ce zai karku ce ba zai ba mu bi shi yayi eh tun yana faɗa yana faɗa abin da yake faɗa zai kare karara akwai kuma masu wayo na iblis irin waɗanda su ba za su yi magana ba lantana ka san aina suke to dole dai za su yi magana ba tare na dole Allah kuwa a yi kwana a yi kume duk wanda zai kwana ya yi gama kwana kwana wallahi ku zara ba su ido abin ba na wasa bane ba daga Allah ne fa ba daga dabaran mu bace ba daga dabaran mu bace ba daga ubangiji ne kaga yaso dama yahudawa suna yi wa mutane dodo a dauka cewa ba wanda ya sai saba musu zai mutu ba wanda ya ce musu kaza zai mutu gwamnan zamfara din nan ba irin wasikun da bai gani ba daga waje wannan wauta da kawo wannan shashen da kawo daga amurka daga ingila daga faransa daga sukan daga ko'ina ne na gana ta ake zai mutu zai mutu to wasi wanda ce zai za ka mutu shi kuma zai ne kan banza ne idan ka ce zan mutu ai ba kai karya ba gaskiya ne zan mutu kafin ka faɗa dama zan mutu to amma da ke gaskiya namijin gaskiya ne duk wannan maganganun mun ba sa rasa shi ya mulle da karatu qur'ani zikiri inda karke wannan kada ka ya mulle da karatu qur'ani zikiri sai la zance na gari mai cikin ko magana ka kai su dutu da yawa in za ka yi kadan je ka kadan ka kyale su a yi ta hayaniya kuma kun ga alƙalus nan da ake a masallatai ku dinga suka ce ka fara tasiri ka aka dan daga cikin tasirin ta har kawai sai in karbe kamar an jawo shi arne ne ba ya zo ce sai an soke sai an cire ubasanjan nan ya tayar musu da hankali ya ce shi ne kuma cikin cajin da yake fa da batun shari'a kaga shi ne haka shi da wannan amma alkalin su dumuci wa kazalika nuwalli ba da zalimi da ba'dan haka ubangiji ya faɗa za mu dora azalimi kan zalimi dan uwansa mu dake azalimi da azalimi bima kanu yaksubun lokacin da ya abin nan da ya wannan maganar bai faru da fashi da comfort duk gaba ɗaya amanta da zamfara kuma yanzu in zari shafin farko in zari wane ne wane ne duk duniya ta tashi in zari ya ce Allah sarki ya hamarsa ni sai ka dan huta kai numfashi duk wannan alkalin sai karku rera ta aka duba ko manyan arna sai mutuwa suke wallahi kwana biyu bai kuma waɗansu ƴan kwaso zaman daga kaduna suka kirga mu akwai wani arne da ya hau bayan sa hawa biyu ya harba musulmi lokacin da aka wannan rikici da an kare rikicin samari matasa suka ce wallahi ko zai koma ciki ba dai shine koyo ba ko zai koma ciki sai sun bi shi ba zai zama da jin musulmi ba a kyale shi irin ya dakar ga wannan aikin Allah gaba ɗaya ya tare sai ya koma barik da zama barikin soja aka ba shi masauki ya zauna jama'a suka ci gaba da alƙalin kawai da sai ya tashi da rashin lafiya an kawo likita ya duba shi a biya shi kira an kawo magani sai ce a kira masa fasto fakar ya je an dan an je an ne mota ba samu mota ba duk duk wata ta su sai aka dauko shi a dan kafu kafu wani yanzu sare su ya bige dan kafu kafu da wanda aka dauka da suka yi sama da suka faɗi suka shi kuma wannan fasto din kafin gari ya waye shi ma ya shi rari wata ba za a ce ya shi ina zai shiga da yamma zai shiga mutum ina da ya mutu shi ba wallahi suna nan sai mutuwa ciki ko mutum kawai ka gidansa ya kama da wuta wallahi to wannan an san dinkar ai sake da ita za a ci gaba da cewa ya Allah dukkan dai wanda suke wa musuluncin nan kasan kasa suke masa wani mabudi ya ubangiji magance mana su yanzu ka duba kawai da aka ce za a ce da wasan su Allah su ya kamata su yi rigima cikin yan majalis cikin sanar yan PDP za ka ce yan PDP ya kamata haka amma yan AD ne suke rigima suke kai wani daga laushi a majalisa dan me nake kai wasa ma'ana kaga ba jam'iyyar su dai ba amma suna kare ne dan uwan su arni suna kare dan uwan su amma su mutanen mu kuma mun ko ba sa kare dan uwan su yanzu idan kana so ka ji an zagi gwamnan zamfara ka je kowane gidan gwamnati na arewacin Najeriya za ka ji anan ne dandalin da ake kafa dan a zagi zamfara ko gwamnati sharurruka da karya to ga su suna buga misali su amma suna kare kansu akai ta rigima ga sai dai kun soke shi ba wani duk kai zaka ce zai je taro kowane gwamna sun soke ka zauna a laifin don amma nan ku gaisa ku gani yadda ko zai zo gwamnonin zai da kansu ita su kasa Allah na kashe wa yamkuruna wa yamkuru Allah Allahu khairul makirin su jira su gani wannan su jira su gani a ci ba da mu masu sun shari'a da su masu kyan da abin ka ga dai karshen abin da ka yi shi shekara ka dara an kara ba ka kara ba to kuma daga nan sai ka sauko kuma ka dawo cikin mu kai ka san dai ba za ka koma Lagos da zama ba za ka koma Osun da zama ba za ka koma Abakaliki da zama ba cikin mu za ka dawo to ka ce mana ne muna nan muna jiran ka mun yi tanadin ka ko kai shari'a ko ka dawo ka same mu wani rana wani wani wani mai zai ke sa ka dan dan dokan malamai wani ake musu dan me kaza kaza ko mun kai abin nan wannan wa'azi zai jawo na zai jawo kaza zai jawo kaza ce wa'azin ne zai jawo to su ba shirin cikin sai ɗaukar kowane mataki da ya dace da kuma ta zaman lafiyar ƙasa sai za ku ɗauki mataki ne lokacin da kuke da mukamin gwamna kai kafin ka kai ka hau gwamna suna na malam haka ake ce mu ko na cancanta ko ban cancanta ba ko ba na kiran promotion daga office ɗinka ko office shugaban kasa kuma za ka sauko kuma ina nan wannan matsayin ba haka bane ba in dai malam ya fahimci addini ya gama da dukkan wani dan abin nan dan baragada dan ne dora shi aka kuma ba a soke shi kai ko ba wanda ya dora ka ba ka jiran promotion ɗinka daga ofishin kowane gwamna ko wani shugaban kasa to me abin da za a yi maka kwarjini a kai to amma da malami bai san ciwon kansa bane sai ya risna a gaban su abin da yake naka ya kuna su arzikin ka ya kuna su dan me zaka risna musu su yi gaskiya idan suna so a tafi tare su yin gaskiya kuma shi kenan kuyi har har da su a tafi haka Allah shi taimaki musulunci da musulmai da gaskanta da kafin sai ka